إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha hudu ga wata na rajab hijira shekara 443 wanda ya dace da 15 ga watan 2 2022 a darasin muna ga yau za mu yi darasi na 85 cikin littafin bulugul mura darasi na 85 za mu tashi babu lokotati a lokotati imarci lokota suke ce amma abinda malamin ke ce jima'in malamai magabata yin fata kan ƙarfi lokotati ya babu lokotati baban masa'alar tsuntuwa idan ce tsuntuwa da ya san kina wani abu ne wanda wani ya rasa ko yamce ya yadda duk abin da dai da wani duk da malamina ta tsuntuwa kala-kala ce za mu bayani a kanta akwai tsuntuwa na abu wanda yake bai taka kara ya karya ba abu wanda yake gashin dai ko an yadda shi mana mai kima ba wanda wuya adata mutum zai komo neman shi bayan ya yadda shi akwai tsuntuwar abin da yake baya ma tsuntuwa ba ma tsuntar shi ko da ka ganshi a daji kaka tsanta kaka ɗauka irin misali raƙumi a daji irin wata saniya ganta a daji da irin dabbobi wanda suke suna iya tahiya a cikin daji su jima a daji suna kiwonsu wannan daman ba cin kama ba ko da na wani ne ba ruwanka akwai tsuntuwa wadda saman ita kuma aka hana ɗaukanta sai da sharaɗin in ka yi haƙurin cigiya ko ka kai inda za a ci giya amma ba ka ɗauka ba ka ci ko ka wani aji a wajenka tsuntuwa ta harami tsuntuwar harami maka maka ko madina wanda dama bata cikin lissahi nan kenan tsuntuwar da za mu yi magana kanta wadda dai ta ta aka yi magana matsala kanta tsuntuwar wani abu da wani yadda ko mai kima wanda za a dawo a kan shi ita ce dai ta yi wahala kanta duk da akwai wata tankin ma ita ma takan yi yawan samun abu ka yi ta sama ba a ƙasa haka na bi ta kaza karya ba to dai a kina a jumlace za mu bayani a kan tsuntuwa sai ganin daman da littafi ne mai bayani kan fikihu amma ta hadisi littafi ne babu yake kan mas'ala amma da hadisi bai kama magana kowa ko tashi ko ta wani kurin sai abin da ke da alaƙa da hadisi sauran bayani ya rage ga mai ji ko mai karantawa amma shi kurin da abin da ke da baban da zai yi zai kama ruwaya da yake da ita mai magana kan wannan mas'ala yanzu ya yi babe na mas'alar tsuntuwa yanzu za mu ji hadisan da zai kawo ya yi magana abin da yake da alaƙa da tsuntuwa a shar'ance ta ɓangaren hadisi ya ce an anas ƙar مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها متفق عليه رواد بخاري كان مسلم كو أنس بن مالك يتشوى annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo hucewa da wani dabinuwa ya ga wata dabinuwa a hanya akan hanya a yadda dabinu guda bi tamaratin fitalik faqal sai ke cewa laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha in ba dan ba ina tsoron ka aje dabinin sadaka ne da na ci nan me fikin Hafiz bin Hajar kan kawo wannan ruwaya ne wannan maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hucewa ya ga dabino guda yace tsoron ta sadaka ce shi ya hana shi ci a fikin farko da zamu doka akan wannan babi ya kawo ta kan mas'alar cewa da muka bayani da farko kenan samun wani abu wanda bai taka kara karya ba a ƙasa ƙaramin abu ba a ajewa shekara ana jira mai shi ko cigiya kurin abin da ya hana shi ci tsoron ta sadaka ci yadda ya ce ta ba tare ba da ya aje an yi cigiya ina mai wanda bino har shi ne hujjar ta abu mai kima ne wanda kasan za a dawo neman shi ko ba lokaci shi ne ake magana a aje shekara ana cigiya wani ya dace daga wuri zuwa wuri za a yi sanin matsayin mutanen ko halin mutanen akwai abu da kasan kurin da wuya zai misali mutum ya ita misali jika guda a kan hanyar wannan wajen hucewa a nan gobe ya dawo da manta damin da wuya dama kasan kurin dama kama kasan wahala da wuya ya misali jika guda ko bai alwaji zai jika ta guda a nada ta fi wara a nan zai wara ke ya dace da wuri zuwa wuri kuma za mu ɗauka a nan fiƙi ta biyu a nan sallallahu alaihi wasallama kenan shi an hana shi bacin sadaka becin sadaka to amma a nan ba cewa becin sadaka ba abu na ahili me ya kawo magana a wani iya karantar da kai tsantsani alwara alwara abinda bai bayyana ba haramcin shi tunda ba ce ba sadaka ce ba zai shi haramun ce shi ta ko dukkan tsoron ta sadakan da bai ci ba tsoron da tsantsani ne tsoro ne ba dan bu haramu da bacin saka ce ba kuma iya karantar da mu halitta cin abin da aka samu a ƙasa tsintuwa wadda ba ta da kima ka samu ba buƙatar ajiyewa tsawon lokaci shi ne za mu ɗauka cikin na a takaice kenan kwar sai wannan dai ruwaya bukhari ya kawo ta muslim ya kawo ta nan salama ya huce ta wannan dabino kuma ya ci abin da hana shi ci iya tsoron ta sadaka ci وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة لقطة فقال اعرفها اعرف إفاسها ويكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فتلت الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب abinda yake ruwaya ta zai da binakar aljuhani ya ce wani mutum ya zo wajen sallallahu sallam shi ji aladun wurin wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi sallama fa sa'alahu an luqatati ya mai tambaya akan tsuntuwa ya zai da ita ya tsuntuwa kaza me ya kamata yi da shi sai ce mishi irifa irifi ifasaha abinda za a yanzu ka sanar da cewa jikal a san jikal kaza ce kuma wayuka'aha da abin ɗarmewa yanzu kenan na zo nan na ga almuto na samu wata jika ce iri kaza da abin ɗarmewa kaza yanzu kenan an sa ka samu shi daga abin da ka samu to kuma yanzu ya ɓoye waye da wani abu shi waye da wani abu ko da an ce jika ce ja haka mai game a ciki ka ce jika ce ya ilmakwala ce da abin ɗarmewa kaza ko ta wayar duwa kaza sai ka zo ka faɗi irin abin da yake kudin da ka yake ciki kuma da abin da ka ɗarme shi yanzu an rike wannan sai a zo a cigiya shekara guda ana cigiya wayar duwa a wuri kaza lokaci kaza wayar duwa shekara guda za a yi wanda ana abin iya wahala gaskiya wasu na cewa ko a rediyo ko a jarida za a sa an aka sa ko da ba kullum aka yi ba dai za a yi jira kayan ka ci abin wannan tsawon nan menene yake maganar kaga bayan ya yi magana akan tsuntuwa ta farko karama kina wannan tsuntuwa ta wani abu mai muhimmanci wanda za a komo nema shi ke buƙatar halitta ana magana halitta ma cin kayan tsuntuwa ake magana ba wai birnin ya shiga ya zama naka bane gaba daya a halitta ma cin abin tsuntuwa mai kabri sai ya shekara kahin nan bai dace ka ci shi ba kuma ko ya shekarar an halitta ma ci ko ka ci ko ka ba wani amma idan mai shi hutu ko ba shekara ne ka ba shi kan shi ba ba zama naka bai kayan mutane hanzu kayan mutane ne ba aiki an baka dai dama ka kana ya tabawa ma zan ka ta ayi shekara guda ina ciki da baka zo ba na cinye a ba shi ne akan ka shine maganar kenan shekara ba tana halitta ma shi tana baka damar tasarrufi da shi kayan mutane na hanzu amma in ce ta ta harami ko ka aje kuma ita kuma nan ta shekara ta harami sai da ka tsora ba kun kai ta yi haka dauka sai da kai ta yi gurin ba ta bata shekara ta harami in ka dauka sai dai yanzu alhamdulillah yanzu an yi wani tsari wata biro ta musamman don da ya tsuntuwa can zai kai ya bada duk abin da ya samu kuma ya bayani su kuma su ajiye idan kai tsuntuwa kai can kawadi za a bincike abin da kawadi ana ga alamu haka da baka hanka akwai harami duka an kaji akwai wuri musamman da aka keɓance da wani abin yanzu a saudiya ko a makka ko a madina to ya ce mishi dai kenan irif ifasa wika ka sanar da kenan bakwalai abin da yake cikin kudin da abin ka ɗarme shi shi ne alwika maɗarmi shi ne abin da gaza abin da aka ɗarme ɗarme abu kwarin shi ta muka yi aika ce al'ainu ka sahi ko can cikin alwala kenan ido shi ne maɗarmin addubara in ka barci ta saki ya abin da ya wuto to kenan ya ce fa'in ja sahibuwa in mai shi ya zo kayan shekara ka ba shi kayan shi shi ne wa'ila ce kenan idan mai zo ba fashi a nuka biya kuma yi harkar ka da ita sai ya maka zira maka kenan damar ta sarrafi da ita ne sai bayan shekara a fafatar ta ganin to watatta halo karamin dabba almunci kudanci alganan kudin dabba karama a shi shatin ce a shi shatin ce ga shatin ko ko a ganamin wanda ne shatin da ganamin da abu ɗaya ne baka iya sanin tumki ya ce ko akwai dan kuya kudin dai karamin dabba sai muka ce a Hausa mai karamin mai karamin sau karamin sau alganam da shatun duk ɗaya ne baka iya gane akwai akwai kudin akwai tumki ya duk wannan guda hudu suna shiga iya wa akwai ce iya tumki ya ce iya dan kuya yawa rabo ne na kun da kuma yake ni karamin dabba to karamin dabba ha sai alganam sai ce hiya laka aw li akhika aw li nan ana magana a sahara inda yake ba wuri bane ba na kiwon kananan dabbobi ka samu yanzu ka ga dabba kuma akwai a gari ka kama ka ce ka alahiga hatta a sahara kanta ya dace da inda yake akwai sahara ce amma ga akwai wasu ƴan ƙauyuka a kusa dabbobin suna suna ɗan kewaya zagaya ka ga ga kama ba iyayewa kusa saki mata da duk da cewa ko a can ke inda ya ƙauye ko a sahara inda yake da irin wannan sahara ta kware an ga dabba cikin sahara ta kirkin to ko su abin su da kiwo tun babu abinci a can in ba barewa ba bai ka zaka ga akuya a cikin inda yake babu ciyawa tunda kenan ba ita kiwo da kuma ba kiwo ta abin babu abin kiwo ko da sala kamar yawa masu da cikin wasu za ka kira ya je dabba mu annabi ta su sun zuwa daji a takaice ne kenan za a yi cikiya shekara guda mai zo ba ka aika ma'ana ka yi ka aikata amma karamar dabba ce ya ce wani kana da dama kanta cikin sahara cikin daji wannan kenan ko kai ka kama ko waninka ko ta ce ka kama ita kanta ana maganar ƙaramar dabbar ana iya cigiyarta in ka iya karewa mai ita amma misali kana cikin sahara kuma ga ta zaba ta halaka ka ta gaba za ka yi kaga nan kana iya tasarrufi da ita in kuma Allah sa kun gama da ita mai a gaba kaga nan ka biya duk dai ba ba mallaka ba ta kai damar abin da ta yace ko kai ko dan wanka ko zib zaman ta kirkeci muna kiya kura kura daba'u ce kura bata cikin siba bata cikin siba tana cikin sayin abinda ita ma abu ita ma mun alamin tsaron kura da yawa kura ita ma na harauta ta kamu ta ci ta farauta ta ki kura ba ba ba haram bace ba kura ba haram bace eh amma da musu haram ce zaki haram ne amma kura ba haram bace wannan annabi tambaya ce a saidun mu annabi ce na'am saidun mu rasulullah wace daba wace saidu ta saidu ta annabi ce kamar ta baka farauta ce eh annabi annabi annabi ya amsa kanta kura ba haram bace wannan sace hakorin hakorin bai cikin nabu ita hako kura hakorin ta ba nabu bane ba ta hakorin da gaba ɗaya ta hiya bata da irin hakorin na hakorin na nabu ba haka bane ba don suna kadan suna ga tana da wannan abun na abun farauta suka ce haramta ba haramta ba annabi ya haramta kura kuma da nasi ba haka bane ba abin na fiƙi bane ba ya halitta ya halitta kura da nasi annabi ya halitta ta halakci kenan ka samu namun kura ka ci kuran da ya hudu dota ya ce to fatalatul ibilwa zalatul ibilwa to kenan mai tambaya karamin dabba ko za na mato to da zalatul ibilwa ba ta ce raƙumi ba zalatul ibil kenan bataccen dabba ta raƙumi raƙumi a daji to kaga raƙumi a daji ko da ɓace wai shi yana iya wata sama da wata iya yawo bai sha ruwa bai sha kome ba kuma ko ina na yi kiwo sai ya ce mishi kala ma laka wa laha ya ce ina ruwanka da shi ina ruwanka da raƙumi wani shi mai tabbiyar da kan tambaye magana da ƙaran dabba dama an baka dama amma ƙaran raƙumi ce ina kai na raƙumi ina ruwanka da shi ma su ƙawa mai za'uwa tattarutur ma wata a kullum shajar hatta ya ƙaha rabuwa annabi ya ce ma laka wa laha ba ruwanka da na kai na magana raƙumi ma'asa ƙa'uwa tana da ruwanta don raƙumi iya shan ruwa wanda kuma wani ruwan yana guzurin shi yana jimawa sai wata sama da wata bai sha ruwa ba kuma yana cikin sahara iya tahiya iya tare da ruwan shi abin shan shi kuma iya da takalmin shi takon shi iya ijimurin taka wuri da yawa ko ya kona ina shiga takon shi iya da kenan ruwan shi kuma yana da takalmin shi kuma tattare da ruma iya zuwa duk shan ruwa ya sha ruwa da kanshi ba sai an amince ya zo duk wurin ruwa na zuwa sha ruwa wa ta kula shatar kuma iya cin itace ba sai karbi ciyawa ba kenan iya yawon shi duk ba bukatar ruwa ke da gaugawa ba kenan ya sha ruwan shi ya iya yawon shi dai iya cin itace har me shi hatta la qara buwa har me raƙumin ya zo ya kama kayan shi kenan dai ba a ce ya ka kama raƙumi tsuntuwa kai shine ba a yi sai da ka sato shi gurin sata sai ya ce wa anhu radiyallahu anhu ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man awa dalatan fahuwa dalun malam yu'arrifaha duwanda ya ɓoye misali wata dabba ce ta ɓace ya ka ɓoye ka sa cin gidanka ka ɓoye ta a gida ka shiga harakarka to kai ma batacce ne bata ne don sata ce kayan kurin kaudum da kayan kayan ta cigiya ya ce malamin arifa sai dai in cigiya kai zai misali yanzu amma yau ana sawa a radiyo tun daga hanyar radiyo da kawai mai shi zai biya kin an yadda akuya kaza wuri kaza an wani mai akwai shi zo wuri kaza ya tambaya kaga nan an hudu a radiyo iyawa aka sa'a mai shi ji shi da baka kama akwai mutane kasashen gida ko a gari ka ce gazin duwa kasashen gida ya ga wannan duk ba babu gaskiya kan abu ta ce duk wanda ya ɓoye dabba batatta to shi ma kenan ya kai ta gida shi awa kenan ka tare ba ka wudo ta kai cikiya ba kai ma batacce ne sai dai in ka cikiya ta wannan dabba wannan ruwa ce ruwa musulun rusul ka wannan ruwa sai wa an iyad bin himar radiyallahu ta'ala anhu kajo iyad bin himar jakino himar ma kai ko suna yin nuna canta ya ake yanzu ba kuke fahad ko ba a fahad yanzu ko ba asad wani shugabanni ne mana duniya ko asad fahad dabbobi ne fahad tigir ne tigir ko fantar suka jana shi ne fahad asad zaki a gani eh safi ka safi na bana shahada da shi ana ba aibun ai abin himar ka ta jaki a ta jaki suna ne gurin annabi kuma akwai sunan sabi sun jima himar kin annabi hama yana yana annabi yana mutum haka haka mai abin dariya annabi yana yana yana bashi yana suna alama abin kakaci ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin dariya himar suna ne to ya ibn himar radiyallahu ta'ala anhu qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada luqatatan falyushhid dhawai adl وليحفظ إفاسها ويكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها ولا فهو مال لا يتي من يشاء ya bin malik cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce mawajal kwatatan duk wanda ya samu wata tsuntuwa filishid da wai adal ya shaidawa wani wanda ya samu mutum biyu adalai ya gaya musu wani na samu kaza na samu kaza ba kwa gaya ba shi kenan kuma shi ya aje jikar kudin da abin da komi zai aje sun mulakatun kai ɓoye bai gaya kowa ba kuma na gaba kuma ya ka cewa ba zai shi ya ɓoye ba yasa arzikin da yake an zo nema abin kenan ya zama to ya yi bayani ya gaya ba wani bai ɓoye komi ba amma kuma yanzu ya ajira a wannan hali fa in ja a rabuwa in mai abin ya zo daidai bayani abin shi kaza kaza kaza kaza kaza ya bada fa huwa haqqu biya za a bashi kan shi me kai ai ba me kai kan shi ya zo bayani jika ci iri kaza matsalmin kaza ne kuma jika kaza ne a ciki don lokaci zai yi mai kaya ya kasa haɗin abin da yake ciki mai kuɗi ya manci iyawa ko ya wadata a kun to shi dai bayanin za a gano ta shi fa wani ya zo kenan shi da barkan wa'in da ɗan wa bai zo ba fa wa malu lahi yuti mace wannan dukiya ce ta Allah yana ba wanda yake so kenan da tsinta shine kenan ya samu kayan shi eh ce eh eh mu'amala kayan shi wannan ruwa ta tabbata da ganin ruwan hanyar suka zo ce rawu amadul arba inda tirmizi wa sahabi ibn fuzaima ibn jarud kuma ibn hibad da hadisin da tabbatacce ne wa anna abdurrahman ibn uthman at-taymi radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam naha an luqdat al-hajj rawu muslim annabi sallam ya hana abin ne dokar tsuntuwar alhaji kenan a makka baka tsuntuwa kace kace dole ka kai ta wajen da ake cigiya tun yanzu akwai wajen ake cigiya ba a cin tsuntuwar me yasa ake kawo wa magana haji lamu yan muhimmancin saboda zai yi mutum misali ya je bada baɗi ma koma ko ko ya zo ya sautu ga mai zuwa baɗi ko shi wata shekara ya koma da ita baɗi ta haji aka ba ta dama kuma kiyaye hurumin maka kiyaye abu mutane aka ba ta dama ke ita maka ba maganar shekara ka yi cigiya kurin ka ɗauka an saba ka cigiya ba shi ne magana kenan a bakar ta kun kamar abu a ƙasa kun cikin iya lalace ma za ka ka kai ta wurin cigiya shi ne ba bakawar abu sai lalace kana kallo don a maka ne ɗauka ne ba kayi ba sai kai wa masu cigiya ka ba su kuna sai wa an nuqdam bin ma'ad karib wa an nuqdam bin ma'ad karib radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهل ذناب من السباع ألا لا يهل ذناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاحد إلا أن يستغني عنها رواه أبو داود نعم أبن ذكي رواية تمقدام cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sanarwa cewa ala kamar akwai jan hankali iya gaya masa lahilu zunabi min siba bai halitta duk wata dabba mai haƙorin hira irin na harauta dabbobi masu harauta ke ne zunabi min siba ke ne masu harauta masu haƙori wanda mai ƙini tun daga bannan daga dabbobi na nakace na harauta masu irin zakoki da musa duk suna cikin zunab a siba masu aji masu harauta walal himarul ahadi haka jakin gida kenan banda jakin daji na daji halaka ne jakin gida ne haram jakin daji halaka ne wala luqatatu min mali mu'ahad ko dukiya tsuntuwar dukiya ta kahurin amana bai halitta ka ci dan kahurin amana ne yadda illa an yasa gani ana sai inda ya wadatu misali abu ne bai bukatar shi ka san leon ka ware ka misali in zai zaki misali ka kai na ka ware sai misali misali sun yadda maka ba sun yadda ne da bisa bukatar shi an san ya misali imma suka mana ce akwai mashara wani wuri da yake an san abin bisa amfani da shi ne amma mataka abu ne mai muhimmanci wata idan ka wuri ne ka dauka ka ci shi ma in tuwo shi ba ta halitta ka ci ba dan ba irin nutsun tuwa tuwa za ta ba dan ka doka dan ka huri ne ka ka huri tsunta ka je ka ci kurum a shi ma ta bata bayar ka ci ka ci tsuntuwa ta ka huri eh ba same shi wannan kuma akwai hukunci goma daya idan ba same shi ba nan kuma ya zama dai ne kenan amma in dai ka san kansu ne to dole a yi shi ma a kai mai da ake za a ci giya in yanzu a ba shi kan shi shi ma dai ba ta halitta dan iya dan iya ka huri a ci tsunto shi eh dai inda ya kai abin da misali bai bukata ne wanda abu da ya wuce ya wuce mana bai amfani da shi kun shi a ƙarƙace kawai mutum tsuntuwa dai kawai mutum ya tsuntuwa ya yi ƙoƙarin cigiya an abin mai takara karya ba ne ba na shi ne zai iya amfani da shi amma kuma da sharaɗin in mai shi ya hutowa har yanzu ba wannan bai ɗauke mulkin mai shi ko yaushe hutu kurin za ka yi ƙoƙarin ba shi don da kayan shi ne yadda dai don ba mai shi ne kuma cewa kaga abin da yawa ne ba a faɗin gaggawa aiki da shi ina san za a yi da gona mun shi aiki ma ba a yi da shi sai an jiran da an san mai shi bai dawo ba shi ne aka ba da laifin shekara guda bayan wannan kuma ana iya amfani da shi don mai shi bai zo ba babul fara'id za mu shiga bayani akan abin da yake da alaƙa da gado farida min Allah ba farida abin da aka yanka aka yanka adadin shi saboda gado yana ce akwai abu da yawa muhimmancin gado da yake da haɗari taɓa shi a cikin musulunci kabu da yawa na ibada sallah azumi zakka haji duka wannan baka samun tafasilikinsa a cikin ƙur'ani kamar yadda aka samu na gado kurin ku yi sallah ne ku yi azumi ku yi rukuyi ku yi sujada ku yi tsawafin ka'aba ku ba da zakka amma kaga abu ne masu muhimmanci a cikin addini masu girma kuma su ne ma rukunan musulunci amma ba a yi bayani ba yadda ake rukuyin a sadar a nasa kurani kun da ishara a jumulce a jumulce ake bayani zakkal hajji ce duka amma gado Allah ya yanki wasu ababe ya ambata kuma ya ambaci wana kaza wana kashe kaza wana kashe kaza kamar da wani wanda ya yi jagorancin kamar Nijar wajen bangaren na targa bangaren abin kudi ya ban labarin wannan cewa a bankin duniya wani cikin mataimakin shugaban bankin duniya a shugaban bankin duniya yake maganar shi abinda yake mamaki na kamar Nijar kasan wajen wannan suka wannan kwalla wasu wani kundin shi wani wani kundin ta kundin mata wannan kwalla fami kusan abu ne iyayen Amurka a Nijar duk gwamnatin da ya zo su tura suna neman iyayen iya cikin kasan akwai Amurka ce ana neman kullun ka zo akwai abu da ake jira iyayen Amurka waye zai zo zata da shi duk gwamnatin da ya zo wannan mas'ala ta kundin mata a cikin tsarin daidaita maza da mata da magana gado duk gwamnatin da ya zo in dai an tana da bankin duniya ko fmi a kone magana sai dai kai ka kauce a bar wani aka wannan sai gwamnatin da ya hawan iya tsoron wata fitan na kwana ya ga abin biya hannun saura sai ai je wani magana a cika wata daban amma duk in dai ka je duk wanda ya zo wannan abin sai an bujiro shi iya cikin abin tura suke bin bayan kwanzu wanda ga kuma a projekin shi din da ya zo akwai da aka ce malam a sharuwa a cikin tsaki kasan kama ce malam a sharuwa a cikin tsaki malam ne aka zo da giya amma ya sha giya a ƙasa kuma da kuɗi kenan a sharuwa a cikin tsaki kenan kenan in ka zo in ka yarda da shi akwai wani kashi na musamman da za a baka dalilin ƙasa ta amince da wannan kundi akwai wani alƙawarin wasu kuɗaɗe suke baka gashi da duk wanda ya zo sai an kama shi wani maganar yaya to sai yake maganar ta suna magana da shi shugaban bankin duniya sai da shi iya mamakin kamar kake na jawo mai abu da gibin mai problem ce ana wani abu ya kasa wuce ana kulle an zo ana ba kan shi sai shi yake ce mashi abin tsalar da take problem abin da kusa mutum babban problem ce wannan na gado yace abu da yawa a cikin qur'ani musulmi an ce kaza amma shi gado problem gado Allah da kai shi raba shi da kai shi raba wani bai zuwa ce ba haka bane ba shi ne matsalai a zuwa ce mace kaza bai ci raba shi da kanshi ya ce alisa magana ɗayan mataimakin sai kawo shugaban ayar ƙur'anin a ka ta bai hudu ne kuma bai hudu ne mai har ayar santa har ayar santa da kanta mai ayar ta ƙur'anin su ta littan su shi ne promotion shi ne matsalar su eh ya san ayar santa ƙur'anin da karanta mai gaita kuma bai hudu ne da ya hude ne amma ya san ta auku ciki ya san ya san matsala a ciki kuma ya karanta ta kenan wani abu ne wanda su suna nema muna fata Allah kai kamar za su hannu kawai abu dan shine kuma cewa kullum musulmin suke ba da kowa masu lokaci a ce ai musulmi an yi ta namiji mace yan kawo tambaya nawa wuri nawa Allah yi ta mace akan namiji a ƙuranin a gadan a gadan kun zai magana kun mace ku biyu uwa da ƙani din ga musulunci babu addini mallacin shi yanzu misali kadara inda aka ce an ba ta rabin da mace da namiji da iya da ko da iya da ɗaya tana misali rabin shi misali miliyan guda da rabi shi ɗan miliyan ita san san miliyan ɗari biyar ita miliyan guda ka shi miliyan guda ko ita ɗari ɗari biyar ai ya adiba shi wannan addinin da ya ba namiji da ya ba shi miliyan ya ba mace ɗaya alwashi ɗari biyar ko ya ɗaura kuma shi kuma mai musulunci ya ɗora mishi shi aka ɗora mai ciyar da ita sha da ita na ta iya hannunta shi ne waliyinta ya ba ta ci a cikin dashi milagin zai ba ta ci wacce kuma ya mata arme in ta ji an koro ta ta koma gidan shi za ka ne ba shi ne musulmi ba na ba alimana ya kundin zai kuna a ba ta ce yawa mace rabi musulmi ba su a can babu nan su a can ba maganar mata ƙarwaka ba mata kamata ta kawo kawo da kuci tare ko su a wajen su ko mata ma rayuwa ake tabi kuma suka tako ta kawo 20 ka 20 a gama citu mu kuma a kake ce da ta ko mun nota mallaka kaza gaba ta ce shi ko mace ko ta mallaka a musulunci musulmin abubuwan so dan sa rayuwa ce in kun da su dabbobi da rawa to kuma misali da akwai wuri na misali na zo misali wuri da yawa na zo misali mace ta hina mace zu misali mataka kana iya 20 kamun da kamun da ki miliyan 20 zuwa 50 iya 20 gare ka mata ka ta haɗin ka gado ita tana ɗaya cikin takwas iya ishirin ne ɗaya ishirin ne kenan ta yi ta ta shi gado mace misali uwa a mace ce ba mace mace ba uwa sai ka mutu kana da ɗaya goma ga uwarka da rai babanka da rai sai an ba ta ɗaya cikin shidda ɗaya goma na zara musu ta yi gado ɗaya ɗaya akwai wuri da yawa inda mace take yana amsar da musulunci ya ba ta kaso ya hana miji wuri da yawa koren mutane ne dai koren a yi magana ba a diba shi musulunci yake magana ya tsara abu duk ka diba wuri koren adalcin Allah kenan kuma ko ba ga kamar da mai imani ne matsalar da ka samu mutane musulmi masu raunin imani da jahilci addini sai ga abin kamar eh akwai gaskiya wa ai akwai zalunci ai wani abu shi matsalai amma ka gani shi suna addini kawo in ka da kasa addini kyau za ka misali cewa take a hili ba wani zalunci adalci da kuma tsari da kyakkyawar tsari da musulunci tsara inda to matsalar wanda suke masu da kamar suna ga eh gaskiya akwai abin adiba abin wani kaza kaza kaza na samu na samu wasu musulmin har ma a kace haka a aikace ko musulmi suna gane abin daidai ne Allah shi da mu kenan yanzu iya magana kenan alfara'id kenan abin da Allah ya yanka a cikin ƙur'ani Allah ya ambaci shi alfarida Allah ya ambaci nisif ya ambaci misali ya aka misali magana magana mace in ka wani tan falha nisif ko mace in ya ce ya tana da rabin dukiya ya ambaci kaga rabi ne misali ne ya ambaci kenan a bata rabi misali ya guda rabi gare ta misali ya kawo magana rubu ya kawo rubu rubu kenan yan kar ɗaya cikin hudu in ɗaya cikin hudu Allah ce an gane waladun falakun rubu mata kana mata ko in tana da iya mace matakka ce tana da iya tana da iya kana da ɗaya cikin hudu abin ta mallaka a ganin ruwa na yankawa miji a wani hali rubu'i inda iya an ba iyawa falakun sumun inda diya ka an ba an ba inda diya falako an ba diya ka falako mun sun mata mata kana rabi gare ta mata rabi gare ka mata ka in ta mutu mata diya ka rabin duke ta amma kai in ka mutu in kana diya ɗaya cikin takwas balon balon saman saman mata ka ko amma kuma in kana diya in baka diya ka tan da rubu kina kun ga abin da canza kai namiji akan matar shi hawa bi gare shi imma rubu imma anisaf imma ya gaji daya cikin hudun dukiyarta yin wuce kwata ko ta yan kar inda take da iya iya da daya cikin hudun dukiyarta in ta mutu dole a kasa damar ta mallaka a bashi daya cikin hudu in wa ba ta da da rabin dukiyar mallaka shi rabin dukiyarta ya mallaka ko akwata ta bari ko akwata ta bari da matalu na aladun ya zo a kwashe in an yi sa'a masu mutum su zubar min matalakwanci wallah haka kenan ba haka bane ba haƙƙi gare shi ko da ba ta ɗa ba su ɗa ba su ɗiya kayan wani aikin wani ya raba iya da mun samu da yawa ka samu ma misali armama bai jima ba kayan ɗakin duk babbar zikin da ya kawo in biyan ne kawo bakwai sana na aji ga komi an kawo to wannan ka'ida a musulunci da kamata ku kwaso kayan wannan kuma da gidanku dole a tsaya an ba shi bai bari ba dole a raba akwatunan ba dutsen a raba duk abin da kada can a raba in me ya a raba a ba shi rabi hukuta da rabi uwanta haka ne haƙƙin Allah bai kamata ba dan annan gaskiya al'adunmu ya ce mutum magana ko a ce wai karamin ƙarfi ya me ce karamin mutum ne ya yi karanta ko bai san bai zai bice ta mutuwa ba Allah ne yanka ya ba shi eh kuma ba san macan da abin da ya kashe yazo ya zuba mata ko ba wannan magana a takaice haka nan kenan iya da imma rabi imma daya cikin huru ita kuma tana da ita ma hali biyu ita mace kuma kai da kai mata ka bari imma in kana da iya a ba ta ɗaya cikin takwas kuma ko su hudu ne mata daga ɗaya har zuwa hudu mata in mutum ya mutu iya da iya ga ɗaya abin da gaba za a ba su ɗaya cikin takwas ta raba in ta ɗaya ta shiga ta ɗaya in su biyu ne hudu ne da a raba in kuma ba shi da iya shi za a ba su ɗaya cikin hudu kaga nan gaza akwai magana kai na sumun akwai magana rubu akwai magana wannan na ya ce sulusan sulusan kashi biyu a akar abu gida uku deciyar zago deciyar ka raba abu gida uku kashi biyu a cikin uku wannan shi ne ake ba ɗaya na magana misali magana ɗaya mata don kuna san fakon suna ta ne falhun na tursa matar ko matar katon wani matar aljina in ɗaya mata ne daga biyu abin da ya sama suna da sulusa mata suna da sulusa mai sulusa sulusa ne ne don ka abu kenan suna da kashi biyu cikin abin da misali ubansu ya bari mutum ne ya mutu ya bari ɗiya mata daga ɗiya mata biyu in ɗaya ce rabi ga ta zama bayani tana da rabi to ɗiya mata biyu ka bari zuwa uku zuwa goma da daga biyu abin da gaba to in ka mutu dukiya ka bisu ne daga in ɗiya mata ne sai a raba gida uku kashi biyu cikin uku gare su ɗiya mata haka ka mutu baka da iya mata baka da maza kana da ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya bi abin da ya gaba su ma a nan za a raba kamar zaman ɗaya ne za a raba in ɗaya ce ‘yan uwa kamar uwa ɗaya uba ɗaya za a ba ta rabin dukiyarka in kuma biyu ne abin da ya gaba za a raba gida uku a ba su biyu kana akwai sulusani maganar sudusi shi ma kuma akwai maganar sudusi sudusi shi ɗaya cikin uku waka ce sudusi na maganar uwa wale mukun waladun a ce walusu abawo fali ummi sulusu ko fali ummi sulusi wale mukun waladun bai da ba uwa shi tana da sulusi haka sulusi haka ‘yan uwa wanda suke uwa ɗaya ka mutu ba ka da ɗa ko jika ba ka ubanka ba shi da rai sai yan uwa da kuke uwa ɗaya da su in ɗaya ne iya da ɗaya cikin shidda da mace da namiji duk ɗaya ne ɗaya cikin shidda gare su ɗan uwa uwa ɗaya shi matsalar shi uwa ɗaya ko uwa ku dare ba ta ture shi mutum ya mutu misali iya da yan uwa uwa ɗaya ba ɗaya uwa ɗaya ba ɗaya iya da yan uwa uwa ɗaya to shi a nan ɗan uba bai zauwa tana kowa da uba ɗaya shi ya turi shi an turi shi amma shi uwa ɗaya bai turuwa tunda ba ka da ɗa ba ka da jika ba ka da uba ba ka da kaka iya an wani zauwa zai dole an bashi amma ɗan uba bai zauwa a gaba a wani hali ga shi ko ɗan uba zai zo a wani wuri ga ɗan uwa uwa ɗaya ɗaya ne shi kuma ɗan uba iya nan shi ɗaya ne su biyu ka so ka mutu ga ɗan ubanka ɗaya ga ɗan uwa ka ɗaya za a raba gida shida a ba in uwa ɗaya ɗan uba kwashe biyar eh kaga Allah kaga Allah na magana sai zaka ce misa ka tuke uba a shi akwai da yake zuba wannan kin eh kaga wani hali shi dan uwa ga uwa da uba ɗaya ga dan uba ga uwa ɗaya aka ture dan uba zaka ce me dan uba shi uwa da uba ɗaya ture dan uba dan da uwa akwai ɗaya namiji ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya dan uba bai zawa amma shi uwa da in dai baka da uwa baka da kai baka da da sabaka sabaka da kasa ku kuma ture shi ya ce sai a bashi daya cikin shidda shi ɗaya ne in kuma ya daya wata fahim shiga fi sudus Allah ce suna tare a cikin sudusi sudusi kenan za a raba gida uku ɗayan za a ba su saraba tsakaninsu ko a nan su kuma a nan ba magana namiji fahimtar kafin sulus suna tarayya su yan wada yin sun aka ba su gadon su ba ce ga namiji da ba mace biyu ɗaya a nan kuma a nan ana Allah ya ta maza da mata ɓangaren uwa ɗaya a nan Allah ya ta maza da mata duk ɗaya ne tun da uwa ɗaya ne suna kenan mai aka ta suna tarayya cikin sulusi ɗan uba na ce muka wani hali duka duke kuma duka ma uwa ɗaya ne sun shi ɗaya ne kuma duka duka duka ya bashi gaba ɗaya duka duke za a bashi ɗan uba na sun shi ɗaya ne duka duke za a bashi gaba ɗaya to shi da ta kace dai kenan bayan bayan ashabul furud kenan wanda Allah ya yanka ma wadannan wannan ababan yace ashabul kenan Allah ya yanka musu gadon su yayi na ya mace daya ya mace biyu uwa uba duk wannan da yake cewa wali abu wali abu wahi kullu wahidin min sulusun ko uwa ya shi duka biyu inda kana da iya kana da mata da waye to uwa yanka Allah ce to wali abu wahi kullu wahidin min sulus uwa ya da guda biyu ga iyanka 20 misali ko 30 Allah ya dukiya to shi daɗin uwayen suke da matsayi kowanne uba uba ɗaya uba za a ba shi sulusi ita ma uwa sulusi da ba ce a ba sa raba a'a kowanne iya da sulusi misali raba sulusi suke gida shi da misali misali misali miliyan kan misali miliyan goma sha biyu kana da iya ishirin ko talatin to za a zo za a ba uwa miliyan biyu uba miliyan biyu sauran nawa sauran takwas ko a cikin sha biyu ko can tsayin za a raba masu takwas kenan yana mata maza da mata ba amma dai uba ya bashi ba mace daban nata ba ta sumununta shi dai uba iya da ɗaya cikin shidda haka ta ma kowa zai bashi ba ruwansa da yawan kowa za a ba duke gida za su iya samun misali kowa ya samu zai misali ga uwa ga uba ga mata ga ɗiya misali za a misali araba an samun rabo araba gida misali gida mai haka fantakat araba gida ashirin da hudu araba gida a da ake samun sumuni na a sha biyu ba samun sumuni a sha biyu aka ba gida ashirin da hudu nawa ne yan sizem cikin fantakat ɗaya cikin shidda ɗaya cikin shirin hudu shidda ta ce ka hudu hudu ce hudu ce kenan yan sizem cikin fantakat ko hudu ta ce ɗaya cikin aka raba shirin gida gida shidda nawa ne hudu ko sai ba uba hudu a cikin shirin da hudu ya ba uba hudu tun da hudu ta ce aka raba gida shidda take zaman tuwa kashi ɗaya ya ba uba hudu a ba uwa hudu takwas ke don ko ashirin da hudu sauran nawa sha shida ko ya ba uwa mata uku ita shi ne shi ne sumuninta nawa take sumunin ba ta kaɗa shi da hudu uku so takwas shi ne shi ne ko kenan ya ba mata ya ba mata ka uku a ba baba ka hudu a ba baban ka hudu kenan uwa sun bashi takwas mata ka uku sauran arba ɗaya haka ina tsara kan shi kenan anan ko ne da ko ne shi da ta ce ko ne zama kanta ce uwa zama ta zaman kanta uba zaman kanshi yake ko ne ya bashi ɗan sai da ayyukan wani ban gado ya ka uwaye da kaso mai gwabi wani lokacin ɗan yake fake da gima ke zage zage za a yi uwa shi samun fila shi samun fila ba bai tunanin ita uwa ce tana da sulusi su kuma jiya sun yi goma eh kamar an yi za yake tuhuma yan uwan uban sun mai zalunci an gan baki an cuce shi saboda ya aka yi rajiyar da gida uwa shi kakan shi da gida ya manta ta yi uban na shi ta mutane ba su adalci shi bai wai zubai ba kan ƙara hudu adam da ƙasar shi adalci da Allah wani ta yi ubanka ta mai tuce wahala shi ta rene shi ta ciki shi ta gobe kare wa ba bakin ciki wa ba ta da yawa wai shi da a da kenan babu alaji wallahi babu alaji ga da adam babu shi wushi amma bakin ciki wa ba ta da yawa wai wai ba ta da yawa shi a takaice dai kenan maganan da yace alhiqul fara'id bi ahliha ko me da duk abin da wanda aka yanka wani kimsa za ta rabar abin gado kaji su suwa sabu furud misali da mace matakka babakka yan kayan ci ganin da an tawace ganin da ba maka ganin da ino gare shi kaga shi na mace a sabu furud shi ya kuka da gaba daya asibi ne ya kuka da gaba daya ya yi bizai a hudu na mace su muni a hudu na uwa su rufi wayar ba sauran ya mai domin shiga shi da ya shi ba magana kaza ne shi da eh akwai a wani hali zai zama to misali ma misali misali kan ana ka misali wa ba daya iya kana da mace kana da waye shikenan iya jira eh an kare kana da diya diya amma mata ne iya ne ya kallon su dai sun kare sauran hukumin zo mishi sai sai ta asib asib wanda yake ci duke bayan an yi wanda aka yanka ba an ba su shi yana yana jira abin da saura ne za a bashi to ya ce kenan ko akwai lokacin za a zo a ba sabon furut asibiti kuma bai samu komi bai komi a nan kuma sun ce ya kawo su yanzu ne annabi sai ya ce musu alhiqul fa'il bi ahliya kuma kuma ka duk abin da wanda aka yanka ma rabon su ko ba su kayan su fa ma baqiya kaje inda aka samu saura an ba musulmi an ba kaza an ba kaza to akwai saura to anan yace fali aula rajulun zakar ya ajiba waye kun bayan an ba sa waye namiji wanda ya kusa da mamacin wannan da ne jika ne kane ne wane duka dai ajiba kuma suka kusa kuma ya biyo baya kuma kuma za a yi haƙi da abin da ya zo kuma shi ba gaba yanzu dai nan a babul fara'id mun ji bayani na ashabul furud su ne wanda aka yanka ma wannan kirmi magana magana akwai nisfi akwai rubi'i akwai sulusani akwai sulusi akwai akwai sulusani akwai sudusi gida shi ne aka raba Allah wannan sunan kira Qur'an Allah ya ambata wannan kuma karatu mai zaman kanshi su waye masu nisfi su waye masu rubu'i masu su dole abun ma'ana amma dai wannan shine Allah ya ambata Qur'ani ya ambata rabi ya ambata daya cikin hudu ya ambata daya cikin uku ya ambata biyu cikin uku ya ambata daya cikin shidda ya ambata daya cikin uku ya ambata biyu cikin uku shine Qur'ani ya ambata a cikin Qur'ani eh sai yanzu hadisi na gaba wanda ruwa ta kare ta bukari aka musulmi ya kawo na aba masu wanda aka yanka musu a basu rabansu kuma abin da ya saura aba namiji mai kusa da mamaci sai wa an usama bin zaid radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarithu muslimul kafira wa la yarithu kafirul muslim usama bin zaid ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yarithu muslimul kafir musulmi yake da rai sai ɗan uwan shi ko baban shi kahuri ya mutu to bakacin gadon shi tsakanin kai babu alaka tun da kahuri ne kan musulmi ne babu alaka babu don zama ga ruwaya la ya tawar ahalin millatain kuma gashi nan ya ce musulmi bai gadon kahuri kenan ba ku da alaka da wannan kahurcin ya raba ku ba magana alaka dan babanka ne ko kai ne dan babu wannan magana gado yace kenan musulmi yake da kawuri ya mutu wannan becin gadon wannan kawurin wala yursul kafir muslim haka musulmi ne yake da rai sai nashi kawuri ya mutu kenan shi musulmi mutu kawuri ne yake da rai sai musulmi ya mutu misali kenan misali da uba ne kenan dan kawuri ne amma uba musulmi ne to wannan ɗa bai zama garin musulman baban shi tunda baban shi ne tunda addininsu ba ɗaya ba ne ba ba da dama ba kowa shi na ka ce a nan magabata suna saɓanin to tsakanin musulmi misali tsakanin bai hude wadda bai wani sare wani shi wani suke kai da kawowa na maganar da annabi ta alkufrin milatin wahida kahurci addinin abu guda ne kenan za su iya gada juna su ci a wannan ma'ana wannan tun da annabi ce la ya tarsu alimin da ta ne masu gado addini biyu basu ma'ana basu basu inda addini ba ɗaya bane ba kenan ko kawurci ne ko da yahuda da tsaro ne tun da addini ba ɗaya bane kenan wani bai gadon wani ita wannan rigima ce inda ana daula islamiyya ya ke samun ta kuna daula islamiyya muna mulki a nan akwai kahuri a cikin mu wani bai hudu wani ba nasari ya ne mutu ke za mu iya shiga gaba ka ce wannan bai gadon shi saboda ba jinsu ne ba shi wannan yahudu ne ko barsari ne shi ne za ki samun a wannan rigimar za ta zo da kuwa saɓanin kan maganar shi dai kenan baka ce babanka ne yanzu ka zo ka ci gadon shi kuma ɗanka duk kuɗin da ya mallaka in dai kai musulmi ne an ce gado tsakanin babu gado tsakanin shi ne abin da wannan ruwa take karantar da mu sai bani bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu fi bintin wa bintul ibnt binin وأخت فقد النبي صلى الله عليه وسلم للبنت للابنة نصف للبنت نصف وابنة الابن سدس تكملت الثلثين وما بقي من الأخت ابن مسعود وني ربان قالوا ني me yake cewa ce fi bintin wa bintin bin mukhtin mutum uku ne mutum ya mutu ya bar ɗiyar shi ta cikin shi ya bar jikan shi ya bar ilwar shi cikikiya to shine rabon gadon da za a yi ce ya ce annabi musulun ce annabi almanzala ga yadda dalibin tunisif ya ba diya rabin dukiya wabin talibin sudus ita jika aka ba ta ɗaya cikin shidda ta kamata sudusai ne cikon sudusai ne me ya kama kalmar cikon sudusai ne ai idan kana da iya ɗaya nawa gare ta rabi idan iya biyu ne wa biyu cikin uku to misali an raba dukiya gida shidda an ba iya rabi nuna rabi uku sai aka ba jika ɗaya ashe su da jiko ga uku ga ɗaya hudu a cikin shidda meye matsayin hudu sulusan deciyar ko na shidda ko ko ko haka ne shi ce kenan nan jika da aka bata daya sai suka cika kashi biyu cikin uku na gadon iya kaga amma a nan tsarin musulunci inda an gaba iya da jika amma a nan sun samu abinda aka ƙaida wa ɗiya mata biyu abinda sama amma ɗiya ta yi jika rabo amma dai a tsari sun ɗauki kashi biyu cikin uku ita ɗiya a raba gida shidda an ba ɗiya uku rabi kenan an ba jika ɗaya kenan an ta hide da kashi biyu cikin uku ya ce fama fama baƙiya ita kuma ƴar tana tana jira ita ƴar uwa shi ita kuma ya ba ta taron ƴar shi haka annabi ya raba akan irin wannan hali na ya da jika da al'uwa a ina ga akwai sauran lokaci ba to a mimmu takwas a yi a takaice da kenan wannan shi ne abinda yake wannan ruwaya sai bin masa'ud a nan almanzanar sarari ya yi hukumci ya raba gado na ɗiya da jika da al'uwa ya ba ya rabi ya ba jika ɗaya cikin shidda kuma sauran aka ba uwa kenan iya da jika sun ɗauki kashi biyu cikin uku na dukiya a takaici kuran wannan ce wannan ruwa ce ta bukari ya kawo ruwa wa ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yatawarasu ahlun ahlun millatayn kai magana kai magana azu annabi sallallahu ya ce addini biyu masu addini guda biyu ba sa gadon juna latawar kenan inda addini ba ɗaya bane ba shi ne hujjar masu cewa ko bai hude da nasari in muna muna da magana kan abun bin mu ba da gadon bai hude ga nasari ba yarda kowa zaman kan sheki yahudawa su gadi yan wasu yahudawa nasaru su gadi yan wasu nasaru suna cewa addini mu yake addini uku kuma imam malik suna cewa da yahudanci da nasaranci da waɗanda duk ba su da littayi da majusa duk ɗaya suke su ma ya kama su wuri da duk wanda yake misali kama a ce a te wanda ba shi da wannan littayi da mai wutar wuta da mai wutar rana da mai wutar duka kama su wuri guda suna su ba su littayi ba kama su da yahuda ko wani sauru shi suka ce su ke gama kama a shara daular islamiyya ya ɗauki duk wanda bai da littayi daga sama duk abin da ke bautawa ya bauta ma kare ya bauta ma gumi ke bauta ma wane ne ya bauta ma rana suna cikin milla guda wanda ba su da littayi wuri guda ake kama su kuma kamar abin ya yawa shi kuma mai bai hude daban an san mabiyan a taura mai dangana zuwa alaka zuwa ga taura musa sunu saru masu mabiya ga injil kenan haka ake raba abin kuma shi sai musulmi shine kenan ake magana yanzu kenan ko da musulmi suke da iko sai wani arne dan musulmi ya mutu yar dukiya wannan dukiya ba ta shiga hannun wannan musulmi bai gadanta shi ne abin da ke kumta a nan kuran shi ne la ya tawara su ahalin militain masu addini biyu ba sa gadan juna rawa ahmad wal araba wa turmuzi wa akhrajahu al hakim bi lafzi usama wa rawa an-nasa'i ka dace abu ka ce dai kun da wannan ruwaya ta inganta tana da alaka da wancan la yasul muslimu kafira duk guda da kudin magana guda ce kenan nan abin da yasa ya kawo maka wannan lafazin da ba da mun waye shi can ai ce akul muslimu kafira tunako da ce la ta ahlul millatain wannan magana ce take nan ba ya musulmi ba duk addini biyu shine magana da kiyawa da mun waka magana kiyaye magana da ba ya musulmi ba kiyan su ma addinan yahuda da saru shi ma na kiran babu gado shi yasa kawo wannan ruwaye ba dan ba ya kawo tankin wacce matsayin ta daban wacce musulmi ne da wani daban nan kuma a sauran addinan ma in muna da dole islamiyya ba za mu ba da gadon wani ga wani ba ko wani addini zaman kanshi yake ya da alaka ba shi gadon dan wani shi na ganin ne ya kamata mu tsaya dan ruwaye ban iya kan lokaci اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته